إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bonferai a yau Juma'a muna sha ɗaya ga wata na shidda hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga muka zuwa Madina shekara ta 1443 yayi daidai da sha hudu ga wata na ɗaya miladiya ta Isa alaihi salam shi miladiya ta Isa alaihi salam shekara ta 2022 yan uwa idan ban manta ba satin da gabata malin ya yi mana karatu kan a ta'asir wa ta'assur muna tare da shehin malami shek abdulmalik hamis daga nan yame niger almajirin malamai to an gabatar da a ta'asir wa ta'assur kashi na daya yau za mu tashi kashi na biyu insha allahu ta'ala a karmakallawa bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci da kuma yan uwa da muke aiki tare da su waɗanda ba a gani masu kula da na'urori to kamar yadda muka sani duran juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma na safe idan ba lokacin hutu ba ko ba haka ba muna gabatar da wato karatu da nasiha da wa'azi da muhadarat na mustalahat kamar yadda aka saba a yau kinan za mu karasa maudu'in mun Allah ya sa ya kare din wato maudu'i na wasailu ta'thir wa ta'athur a satin da ya gabata mun taba wannan maudu'i tare da dan uwa Sheikh Muhammad Sani to a yau kuma za mu dora daga inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin da mu da ku gaba daya amin kafin mu fara karatu galibi muna faɗin irin nukat waɗanda wato maudu'i yake ɗauke da su na'am galibi to kamar yadda muka sani za mu fara da tarif na'am wato tarifin kalima shine wato a san asalin kalima da inda ta samo asali a cikin yaren larabci Na'am.
domin wannan shine da taimaka mana cikin tafiyar karatu haka abu na biyu bayan wannan za mu zo mu faɗi nau'uka na shi maudu'in na'am an gane ko ma'ana nau'in tasiri da ta'affur na'am a gurguje sannan za mu zo zuwa ga al'asiratu sitta wa alaƙatuha bil mawdu sannan kuma mu zo zuwa ga arrawabitul arba'a wa alaƙatuha bil mawdu sai almimat al-thalatha ko al-arba'a wa alaƙatuha bil mawdu sannan kuma mu zo zuwa ga al-istimar wa alaƙatuhu bil mawdu ko ba haka ba Na'am.
to waɗannan su ne nukatkin da ya kamata a ce mun tattauna kansu da izinin Allah na'am to a ta'rif kalima mun sha ta'rifin kalima ta at-ta'thir tunda tun daga wasailu at-ta'thir muka fara karatu na'am to shi at-ta'thir kin nan mun nuna tasirantuwa an gane ko at-ta'athur kuma tasirantuwa da wani abu na'am shi at-ta'thir shine kai tasiri athara yu'athiru ta'thiran wadda kalma ce ta samo asali daga asara da sinu ba da wadda sa'un ba da sinu ba domin an ce asarahu eh, kamar ya daure shi inda sinun na na'am amma in an ce wato shi ko abin nan as- asara ya asiru shine kamar ya ruwaito abu Mm.
ya asiru alkhabar daga nan an ka sama labari al'asar wanda duk suke biyan mu sun ji wannan kuma al'asar wani lokaci ana rufin al'alam alamomi domin lokacin da ka yi tafiya za ka bar alama ta gurbin tafiyarka ko ba haka ba wanda shi ne yanzu kamar masu sun da shiga kamar da ake cewa ɓar da shiga misali za a sa mutum ya tafi sai dabbobi su bi bayansa Mm.
to suna take shigarsa ba a ganin ta Gaskiya.
kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya hijira makiyayin sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in Amin.
wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin yana zuwa ya kai musu abinci Na'am.
to kaga lokacin da yake kai musu abinci ana tafiya tare da makiyayi ne an gane ko wani lokaci tare da ita eh, yar abubakar eh, asma eh, radiyallahu anha wa anis sahabati ajma'in so kai ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinci akwai dan sayyidina abubakar wanda kuma shi yake sauraren labarin abin da ke faruwa a makka domin ya kai musu labari Na'am.
kaga wannan ya nuna ashe aikin musulunci ba aikin mutum guda bane Gaskiya.
akwai wanda zai sauraro labarai ya ji sharrin da ake shiryawa akwai wanda zai iya kawo abinci akwai wanda zai iya kaza dole haka dai tafiyar sai haka Gaskiya.
to almuhimmu ba sai mun bata lokaci ba at-ta'assur shine at-tafa'ul wato takallafa shay'a galibi uh, ma'anil auzan yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su akwai wani malamin ana kiransa ustadu doktor fadil samarra'i na kasar asalinsa dan kasar iraki ne Na'am.
ya yi littafi ma'anil abniya ma'anil abniya ma'ana wasu wazuna da suka zo cikin larabci kalmomi wazininsu da irin ma'anar da yake dauka to kowanne akwai wani babban malamin nahwu da sarf na kasar libya ana kiransa ustaz doktor abdallah al-usta yana da littafi at-tarif fi ilmi at-tasrif kuma malaman sarfu kowane wazani suna faɗin ga irin ma'anonin da yake dauka a asali amma tana yiwa ya fitar ga waɗannan ya shiga waɗansu ma'anoni to sai ka san su domin wajen fassara kada ka je ka ɗauki ma'anar wat- wani wuri ka ba wani wuri wuri, ko ka ɗauki wa- ma'anar da ba ita ake nufi ba sai ka je ka yi kuskure Gaskiya.
wallahu ta'ala alam to almuhimmu dai shi at-ta'thir ana nuhin influence to influence on something kuma eh, at-ta'athur shine ka tasirantu da wani abu ina fata an fahimci ni ita ce bahaushe ya ɗauko ce tasiri Na'am.
tunda shi ya maida ta da sinin tunda bai da sa'un kenan to be influ- influenced by something ko ko être influencé par quelque chose an gane ko ko par quelqu'un by someone in an ce something da english shine wani abu someone kuma wani mutum To.
ina fata an fahimci ni quelqu'un ko quelque chose to um, wannan shine a- ali- a- asalin kalima a gurguje sai al'anwa al'anwa mun kawo su a wancan sati wato kashi guda hudu domin ko abin da ake gani ya yi tasiri ga abin da ake gani ko abin da ba a gani ya yi tasiri ga abin da ba a gani dan adam ya ma dan adam tasiri kaga ana ganin dan adam Na'am.
ko aqida ta yi ma aqida tasiri kaga ba a ganin su ko kuma abin da ake gani ya yi tasiri ga abin da ba a gani Na'am.
dan adam ya yi tasiri ga aƙidar wani ko kuma a'a abin da ba a gani ya yi tasiri ga abin da ake gani dan adam ya tasirantu da wata aƙida ta mai tasiri Na'am.
waɗannan su ne al'anwa al'arba'a bayan su kuma akwai waɗanda ba mu faɗa ba satin da ya gabata shine fil khairi wa shar To.
tasiri kala biyu na ko ya zamanto tasiri ne na alkhairi ko tasirantuwa ta alkhairi ko ya zamanto tasiri ne na sharri ko tasirantuwa ta sharri Na'am.
ina fata an fahimci tasirantuwa da sharri ma'ana kenan tana yiwa tasirin ba duka shine sharri ba akwai na alkhairi To.
akwai na sharri to na alkhairin shine ake so na sharrin shine ba a so Na'am.
to don haka dole ya kamata dan adam ya san abin da ya tasirantu da shi mai kyau ne ko ba mai kyau bane ina fata an fahimci ni to um, nuktan mu ta gaba saboda karatun namu eh, lokaci ba yawa ne da shi sosai ba muna zan ba da alƙalumma ne ko mu ce misalai da nuktoci points essential waɗanda suke taimakawa don fahimtar maudu'i Na'am.
galibi zaka iske abubuwa ne waɗanda suna buƙatar bincike mai yawa Yawa Eh, gaskiya.
amma in aka buɗe ƙofa tana yiwa wani tanan Allah zai sa ya fahimci abin ya yi ƙoƙari ya faɗaɗa shi Gaskiya.
yanzu sai mu zo zuwa ga al'as'ilatu sitta To.
al'as'ila as-sitta su ne mun faɗe su ka'idodi da ake aza kan kowane maudu'i Na'am.
da man da ma da aina da kaifa da mata da limaza Na'am.
to waɗannan abubuwa dukkan su suna da tasiri ga ɗan adam Na'am.
kuma ɗan adam yana tasiri a cikin su to mun ɗauko man sai lokaci ya muna halinsa To.
domin man tana nufin ɗan adam mun faɗi yadda ɗan adam yake yin tasiri ga ɗansa kamar yi kissa ta annabi nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yadda mahaifiyarsa malamai suna ganin ta yi masa tasiri domin ya bi mahaifiyarsa ne bai bi babansa ba babansa musulmi ne annabin Allah ne yana daga cikin ulul azmi minar rusul mamashi kuma kafira ce to amma sai ta tasirin da mahaifiya ta kamar yadda kuma muka faɗi cewa uba yana iya wato ɗa na iya ma iyaye tasiri ma har ya kafirtar da su kamar yadda kissa da ta zo ta khidr da annabi Musa wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra an ji tsoron wannan yaro ya rinjaye iyaye sai kai su ga kafirci kamar yadda kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Abu Huraira wanda ya cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إيا ينشي ذاسو إيا ميدا شبا يهودي كوكما كريستا كوكما wato ba majusi ko kuma dai duk akida da sun ka tasirantu da ita ba dole ba sai waɗannan da aka lissafa misalai ne kina aka bayar to kaga dai a takaice al-mujtama al-am da al-mujtama al-khas kamar yadda muka bada misalin kuma da adam yana wanga al mujtama ul khas ne domin gidanku nan ne kake tashi kana iya tasirantuwa da yayanka ko kaninka ko ba haka ba ko wani mutum wanda ya tashi a gidanku wanda ba ma dan gidan bane amma kasancewa shi yana rayuwa a cikin gidan yana iya muku tasiri na fatan finci da iske yara suna tsoron wani bako fiye da iyayensu ko su yi tsoron wani mutum wanda ya zo gidansu fiye da iyayensu kaga ya musu tasiri to idan muka aje wannan mun faɗi yadda iya uwa take maɗanta tasiri ko ta fuskar yare lang maternal ake cewa kaga dan adam ana cewa langa maternal yaren mahaifiyar shi ina fata an fice saboda galibi mutum yana koyon yaren mahaifiyar shi ne tunda abin da ta tashi tana magana da shi shine yake tasirantuwa da shi ala ayyata hal kuma an ce yaren mahaifiyar shi wanda take magana da shi ba dole ba sai yaren ta na asali domin zaka iske wata mahaifiyar ba yaren asalin kabila ta take yi ba to amma kuma sai ta koya ma ƴaƴanta yaren da take yi don haka kan musa tsammani dole sai yaren da annajinsin ta bayan wannan sai almustama alkhas wato na kusa misali aboki mun ba da misalin ta yadda aboki yake ma abokinsa tasiri da ayoyin alkur'ani da kuma yadda abokantaka take tsakanin dan adam da ma har da aljani domin wani lokaci dan adam zai abokantaka da aljani wanda yake galibi ta sharrita wanda za ta kai shi ga kafirci wal iyadu billah kuma ayoyi da dama sun faɗi yadda aljannu suke ma dan adam tasiri ko a nan duniya ko a nan lahira tsoron da suke musu wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa kaga saboda su yi ma dan adam tasiri har yake neman tsari gare su ba ga Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimci kaga su kuma sai su yi tasiri gare su su sa musu dagawa fazaduhum rahaqa rahaqan yana daukar wahala kenan sai suka kara musu wahala domin wanda ya nemi taimako wajen da wani ba wajen Allah ba aikin banzayi ko kuma fazaduhum rahaqan su mutane sai suka kara ba aljannu tagawa da ketare iyaka duka fassara akwai su guda biyu ala ayyati hal bayan wannan tasirin aboki kamar yadda muka faɗa kuma Allah zai magana da su irin yadda suka halakar da su sun yi abin nan wa yawma yahshuruhum quwwat qira'a wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana to sai tasiri na gaba shine tasirin al-mujtama al-'am in mun ce al-mujtama al-'am shine kamar titi titi wuri ne wanda ake ɗaukar tarbiyya dama tarbiyya ko a same ta a gida ko a titi ko kuma a same ta wato a wurin da ake koyon karatu in mun ce koyon karatu ba dole ba sai karatu na lakol ko karatu na addini mutumin da ya je a koya mishi aiki na hannu makarantar da yake karatu kenan ko wani wuri dai wanda zai koyon wani aiki to wannan wurin dole ya masa tasiri to kaga wannan tasiri ne mutum zai tasirantu da malami shi shi yasa ake cewa ba malami ake son a samu ba kadai malami mai ba da tarbiyya yanzu problem kin da muke da shi muna da malamai in mun ce malamai na addini malamai na boko malamai masu koya ma yara aiki tela ne mai koyon aikin hannu duka akwai su amma shin matsalan malamin na mai ba da tarbiyya ne nan ne caution mark in ji masu karatun english point d'interrogation al-mu'addib malami abin koyi shine aka rasa kuma shi yasa muke cikin matsala domin mutum zai karantar da mutane karatun alkur'ani kuma shi bai tsabbakawa al'iman wal amal qaulun wa amal me amfanin fada babu aiki kaga babu tasiri maganan mutum dubu ga mutum guda ba ta da tasiri irin aikin mutum guda cikin mutum dubu kamar yadda malaman tarbiyya suka faɗa domin in kana aiki kowa zai iya koyi da kai amma in dai mutum dubu na za su yi magana su gaya ma mutum guda ƙarshen ta ba zai ɗauka ba mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan rashin mai gidanka in lalatacce na ya koya maka aiki to tare da lalatar nan kuma zaka tafiya malamin da zai koya maka karatun addini in lalatacce na kuma in ba ya adiya ba kai ma lalacewa zaka yi malamin bokun da zai karantar da kai in mashayi na kai ma sai ka zama mashayi in taba ce sai ka koyi sha in lalatacce na mai zina karshen ta kai ma sai ka zama zinaci shi yasa ba wai malami kawai ake bukata ba malami mai bada tarbiyya ba uba kawai ake so ba uba mai tarbiyya ba uwa kawai ake so ba uwa mai tarbiyya Na'am.
to matsalar mu yanzu muna son mu zaɓi uwa amma ba mai bada tarbiyya ba to muna son mu zaɓi uba amma ba mai bada tarbiyya ba muna son mu zaɓi malami mai karantar da ƴaƴanmu ba mai bada tarbiyya ba muna son mu zaɓan ma ƴaƴanmu wurin da su koyon aiki amma ba wurin da akwai tarbiyya ba kaga an yi ɓanna gaskiya.
an je neman duniya an rasa lahira an gina jiki amma ba a gina ruhi ba kaga akwai ɓanna cikin wannan al'amari Gaskiya.
Allah ya kyauta Amin, amin.
على أي حال آه، تأثيرنا آه، المجتمع wato ko eh, al'am wanda abu ne wanda yake shine ake bukata domin tarbiya eh, ana iya yin tarbiya a gida amma ya, titi ya lalata ta wurin neman ilimi ko neman karatu ya bata wannan tarbiya din tunda nan ne ake samun matsala Na'am.
ya kamata a ce tarbiyyar ta shafi dukkan rukunnan al'umma ne Na'am.
ta shafi gida ta shafi titi sannan kuma ta shafi mi ta shafi makarantu da wuraren da muke karatu Gaskiya.
Allah ya mana jagoranci Amin, amin.
to cikin man har yanzu muke Na'am.
man wane ne ina fata ana fahimta ta to yanzu matsala ta gaba sai mu aje man tunda mun yi bayanin nau'uka na rukunai a gurguje sai mu ɗauki ma shine sifofi ko kuma ma menene saboda ita ma tana iya ɗaukar sifa yanzu in duk tambayi ka man zaidun wane ne zaidu ma'ana ban san shi ba ina son in san zatin shi amma in nike ma zaidun menene sifofin shi amma na san zatin shi ina fata an fahimce Na'am.
shi yasa ma malamai suke cewa a cikin suratul nisa da Allah ya ce fan- wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum kaga da yace ma taba lakum bai ce man taba lakum ba sun ka ce ma ya kawo musu ma don saboda wasu malamai suka ce linuqsani hinna wa dinihinna don saboda hankalin mata ya tawaya saboda addinin su ya tawaya shi yasa ya ce musu ma bai kawo musu man balil aqil fil ghalib wasu suka ce a'a manan sifofin suna yake zance fankihu ma qabala lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a tunda za a zancin sifofin suna sai an ka kawo ma ba a kawo man ba akwai bayanai masu yawa idan mutum ya duba kamar inda shi kan shi eh, ma ana iya kawo ta ga abin da yake mai hankali eh, ya zo a cikin suratul em, abin nan suratul suratu ali imran eh, idh qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ka bata ce man fi batni ba Na'am.
kaga ko dan adam da ake cikin ciki ai asalin shi al'aqil ne Na'am.
sai ka duba cikin eh, eh, abin nan eh, alfiyat ibn malik sharhi da ibn aqil eh, zaka ga wannan a cikin al-mawsulat nan babi zaka ga bayanan da malamai suka kawo kuma da cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknun na al-sheikh as-samin al-halabi da kuma al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi kaga me ad-dalilin da yasa aka canza To.
an gane ko wanda kuma mun taɓa bayanin wannan wanda kuma har abin da bai da hankali wani lokaci ana yi masa amfani da man wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Na'am.
to ma din nan zamu zo zuwa ga mu'aji sifofi saboda su sifofi suna da tasiri ne ga duk wanda kake mu'amala da shi yanzu misali idan ana son a gane tasirin tuwakka da, da mutum tun da nan za mu fara da sifofi waye shi malam bahaushe ya ce abokin barawo Barawo.
barawo na galibi bai yiwuwa ka zama to abokin barawo abu takku ta yi tsawo ka gane barawo ne ko dai ka mai tasiri ka hana shi sata ko kuma yi maka tasiri ya mai da ka barawo cikin bisi an yi Sai an ɗan samu guda.
abokin mashayi Sai- ko dai Na'am.
ya zamanto kai ka jawo shi kai mai wa'azi kai mai tasiri ko kuma shi ya ja ka Na'am.
hakan ga abokin mazinaci haka za mu tafiya kenan sai mu ɗauke shi a gurguje sifa biyu ko ta alkhairi ko ta sharri idan kana mu'amala da mutane masu sifa ta alkhairi sai a yi kalifiyanka a saka ka a lissafa ka qualify cikin mutane na gari idan kana mu'amala da mutane masu sharri kuma dole a yi kalifiyanka cikin mutane masu sharri sai dai in mu'amalar da za ka yi da su ta ƙoƙarin ka jayo su ne to nan na za a yi tsaya a fahimta domin dan na zauna tare da kafiri ba shi ke nuna zan kafiri ba amma tana yiwa zaman da na yi da shi ina kokarin in ganar da shi addini Na'am.
to yana daga cikin da yawa abinda mutane ba su fahimta da an ganka da mutumin wani mutum kawai sai a yi maka ka san shi baka san shi ba ba a sani ba mi ya haɗa ku ba a sani ba mi kake kokarin kai tsakaninka da shi ba a sani ba amma sai a yi kokarin zaurin yi maka hukunci wannan kuskure na annabi Musa ya zo har gidan Fir'auna kuma ya zauna ya mishi wa'azi me ya laifi dan mutum ya zo a wani wuri wanda ba musulmi bane ma mai musu wa'azi tunda Fir'auna kafiri ne innahu kana aliyan minal musrifin Allah ya ce shi na daga cikin gagga na gaba gaba na masu banna amma annabi Musa kuma jigirin shi wa'azi to yanzu dan na je wa'azi misali a wani wuri wanda an san wuri ne wanda yake eh, ba wuri ne na mutane na gari ba amma kuma ba wuri ne kamar eh, lokacin da zan yi wa'azi wa'azi ne an san wa'azi ne ya kai ni ba wata harka ce ta banza ba to kaga bai dace a yi min mummunan zato ba to amma da yake mutane shi wani dama abin da yake bukata kenan ya ganka wani wuri wanda bai san abin da ya kai ka ba ya tuhumce ka ji daɗi ya ganka kana ɗauke da matarka cikin mota ko saman bashin koko za ku tafi wani wuri ya ce ya ganka da wata mata ya ya gane ta tana da hijabi ba ta da hijabi mahaifiyar ka ce kanwar ka ce iyar ka ce menene shi dai kawai dai ya ganka da mace dai samu dai ya faɗi cewa ya ganka da mace saboda ya cimma burin shi da yake bukata Allah kai mu da tsari ala ayyati hal nan sifofi suna da tasiri shi yasa suke cewa ba a kallon mutum abokinsa ake kallo in an san abokananka to can ne za a kalifayinka can ne za a kalifiyanka qualify to sai mu zo zuwa ga ma zuwa ga abubuwa tun da yanzu mu aje sifofi ma abubuwa duk abin da kake mu'amala da shi a rayuwa zai maka tasiri kwanakin baya da mun ka ɗauko wasa'ilu ta'fir mun yi bayanin kan mu'amala da dabbobi yanzu bincike na likitanci a duniya yana nuna cewa dabbobi suna da tasiri ga ɗan adam kaga mun ba da misalin mai tukin jaki ko mai jan jaki ko mai hawan jaki mun ka ce ko limamin makka limamin makka ne kasa mutum na mai nutsuwa ko to idan aka ce shi hau jaki ko ya yi jagorantar jaki to cikin kilomita biyar ko kilomita biyar sai ya yi zagi sun kai ɗari tun da jaki bai zama kuro yanzu na kana ya ce shege shege shege shege da nan sai lamarin shi baci ga limamin shi na baci to ga kai mamakin liman na zagi kai mamakin da wa yake mu'amala wato in kana da yara waɗanda ba su jin magana dole za su yi kokarin su mai da kama hukaci a cikin gida kuma ba komai ne yara za su yi kai magana ba a'a saboda su ɗabi'a su ba su sun zama wuri guda yaro in shi na yawan kai kawo kada hankalin ku ya tashi shi da abin da ya dace sai dai a jaye abin da bai da kyau a cikin gida yuka ce ko magani ne kamar yadda tura suke rubuta wannan ka abar magani ga hanyar yara amma yaro shi kai shi kawo abu ne mai kyau alamun yana da lafiya kenan amma kuma ba komai zai yi ba a ce in ka ce duk abin da yara sun kai sai kayi musu magana hauka cewa za kai in duk gaya ma gaskiya billahi ladi an gane ko malamin yara in ya ce duk mucin da an kai sai ya magana ba hauka ci za mai da ka ina fata ana fahimta ta to kaga dabba idan kana mu'amala da ita mai kiwon jaki ko mai mu'amala da jaki zagi zai tsaya mai a cikin zuciya kuma tausayi ma zai fita a cikin zuciyar shi saboda yawan bugun da yake sai ga hadda mutum zai yi bugu haka mai mu'amala da doki doki zai masa tasiri ta fuskar ɗabi'o'in doki zai tasirantu bai sani ba mai yi ma mahaukata magani zai koma mahaukaci mahaukaci amma bai sani ba ina fata ana fahimta ta saboda shi mahaukaci akwai ka'idodin da aka bi wajen mu'amala da shi maganganun da yake yi hakan na za a mishi magana yadda ake masu hakan na za a suwa akwai wani ake ba mu labari ake ba da labarin sa masu imamu hakata magani ne to ka san kahin aidar mutum hankalin shi ya dawo sai a yi mishi waɗansu test da examen a gani test da kuma ba wai allura za a mai kona ba a hankalin shi na da aunawa to shikenan mahaukaci ne zo ake ba da labari sai aka ce yayi hankali sai wani ce a bai hankali ba duka likitoci sun kai ittifakin lalle ya samu lahiya yace shi bai yarda ba shikenan akwai wurin wanka abin da ake cewa piscine inda ake shiga a yi wanka sai an ka ce haɗa ka ce ka yi wanka sai cewa kun ka ɗauka sakare babu ruwa za ku ce min in ta in haɗa cikin piscine in ta in yi wanka to to kaga wanga alama ce ta mi bai samu lahiya ya babu ruwa mutum na shiga cikin piscine ya yi wanka a babu ruwa an ka ce mai yan ka ce shiga ka haɗa ka yi wanka Na'am.
ya ce wa mi kun ka ɗauke ni babu ruwa zan ci shiga in haɗa in yi wanka alamun ya samu a samu ya samu hankali Na'am.
sai shi likitan wanda bai yarda da ya samu hankali ba ana ganin an an kai shi ƙasa sai ɗauko bokiti guda na ruwa sai zuba cikin piscine na'am sai ce shiga kai wanka sai cire riga sai hwada ya ce musu kakarin ce muku kana fahimta ko na'am eh an ci shi ba wani mahaukaci ana bada labarin shi ana kallon wata ne ka san wata in shi na sabon hituwa ba a zahin ganin shi sai sai masu eh, kai hi ido sai suka duba ana kallo ana kallo sai aka ce ba a ga wata ba sai wani mahaukaci ya ce kai gashi can an ka ce kai ya ce gashi can kudi ba ku gani gashi can gashi can sai an ka diba aka ce kai wallahi shi na wallahi tabbas shi na sai an ka ce kai wanda ya samu hankali sai ce ga gudanar ga gudanar ga gudanar sai lamari ya ɓaci kana fahimta ta Na'am.
domin ita hauka da gare gare ta sai ana audawa sannan ake iya gane mutum ya samu lahiya ko ko bai samu lahiya to masu yi ma mahaukata magani galibi irin yadda suke mu'amala da su sai su mance na'am to in su- wannan abin karshe in ba a yi anniya ba haukacewa suke yi kamar yadda masu yin yawan fashin mutane karshe sai su haukace su ma in ba a yi annabi sai su koma kashin mutane saboda yawan mu'amala da jinin dan adam yana sa su sai su daina tausayin dan adam marmakon su yi ma dan adam magani sai su kashe shi dole su ma sai ana bibiyar hankalinsu lai psycholog suna bin hankalinsu domin haka cewa suke yi ina fata ana fahimta da Mu'amala da jini.
eh kwarai ko mu'amala da jinin dan adam wanda ya saba da jin karin jinin dan adam kashe dan adam gare shi ba wani abu na ba kwarai da gaske Ka- ka- ka dibi ah, abin nan ana yin research saman manyan manyan doctor na operation wanda ke operation karshe su ma irin wannan take samun su dole sai da haka nan an gane ko to wannan wasa'ilu ta'thir kenan wa ta'athur a cikin wato al'aqima wato in muka dibi cikin al'amura duk abin da kake mu'amala da shi yanzu ka kama direban mota idan kana tuka shi shina ha- hannun mai zaman banza da aka ce mai zaman banza ko ten direba Na'am.
in dai ana tuka direba cikin mota to akwai wahala kana tuki bai ma magana ba kana taka burki ya taka burki bai sani ba kana taka mota ya taka mota kana sawa giya shi ba yana yana sa giya saboda ya tasirantu da tukin da yake yi Na'am.
ina fata ana fahimta ta yanzu mutumin da ya saba tuka mota auto in ka bashi manual sai ya jima kahin ya aiki da ita yana tasirantuwa da wajen sawa giya haka wanda ya saba da manual ya an bashi auto sai ka shi na ta kokarin sawa giya sai ya jima sannan mi sannan ya tuna tasirantuwa da abin da kake mu'amala da shi wannan abu ne wanda kowa duk mutumin da ke da mu'amala da al'amura ya san waɗannan abubuwa to balma suna cewa kaga yanzu mutanen da ke mu'amala da raƙumi zaka ce suna tasirantuwa da shi saboda raƙumi abu ne mai son kaga na farko ba ruwan raƙumi da tsari mafi yawanci al'ummi da suke ra- mu'amala kadiba cikin wani littafi ru'yatul islamiyya li ahwalil alam al mu'asir na Sheikh Muhammad Qutb ba Sayyid Qutb ba Muhammad Qutb Na'am.
ka gane ko malami ne wanda ya zama da a jami'atu ummul qura karantar a Saudiya ya rasu a 2015 shekarar da muka je Saudiya yake cewa mutanen da ke rayuwa cikin Sahara wanda suke mu'amala da s- abin nan da da da da da raƙumi abu matsala biyu gare su na farko ba su son tsari raƙumi abu ne wanda bai son tsari na biyu ba sa son ba sa son tsari sannan kuma suna rike matsala shekara da shekaru su mai da martani raƙumi idan kai mai ɓanna ko da ka sai da shi bayan shekara 30 zai iya kawai kashe ka yana iya kashe ka don mai so ya koma cikin wanda littafi ya gani Bayan shekara talatin.
talatin bai su daga ciki suna cewa bai su a taɓa al'aurar shi in ka taɓa al'aurar raƙumi in yadda bi huskar ka to in shekara talatin ya samu sa a kashe ka yana kashe ka masu mu'amala da raƙumi sun san wannan ina fata ana fahimta ta Na'am.
to mu je abu na gaba sai daga cikin wasa'ilu tasiru ta'assur yanzu ma mu bar waje kamar mu'amala da da dabbobi kiwon dabbobi mai kiwon saniya saniya za mu ta masa tasiri mai kiwon awaki za ka iske awaki su yi mata- sun yi masa tasiri mai kiwon shanu za ka iske shanu sun yi masa tasiri mai kiwon eh, tumakai za ka iske sun yi masa tasiri duka a cikin rayuwa to yanzu wani tasiri na daban shine tasiri na cin naman su da shan nonon su da shan abin abin su duk mai mu'amala da kayan ciya sun suna tasiri ga dan adam yau scientific man duk duniya an yarda mai cin 'ya'yan itace za su gyara mishi jikin shi in dai ba 'ya'yan itace ne masu gubawa Na'am.
duk kowa ya yarda wannan kowa ya yarda duk duniya mai shan giya giya za ta yi mata hankalin shi tasiri Mm. Na'am.
haka ne ko ba haka ba Haka.
to kuma haka ne tabbas dabbar da kake ci za ta yi maka tasiri ya danganta da yawancin shi da kaka ya danganta da jininka shi yasa za ka ga mutanen da suke cin naman alade a turai yanzu da sauran kasashen arna Na'am.
malamai suna nuna daga cikin abin da yake musu tasiri wajen sun ka zamanto da youth da youth shine wanda bai da kishin mata Na'am.
alade bai da kishin mata to haka yanzu turawa da suke yawancin naman alade ba su da kishin matansu shi a dalilin yanzu ka zan kamar dabbobi namiji ya zo ma namiji mace ta zo ma mace ɗaukar fina-finan batsa a yada ga duniya ɗan adam bai damu da al'aurarsa ba mu'amala da najasa tun da yana cin kashi duk da yake ba sa cin kashi amma ƙazamta suke yi
Mm.
do namiji ya zo ma namiji ba- ba ba kasamta ta kare ba to sai suke cewa akwai wani labari da ake bayarwa wani mutum ne dan kasar Afrika ba na son da faɗi kasar sai ya je a kasar Turai wajen kasuwanci abin mamaki da yake faruwa sai matar mutumin wani baturi Na'am.
shi na taya tare da matar shi sai ta ga baki gashi kato gashi da na san dai ya burgita sai ta ce ma mijinta ita wanga mutumin ya burgita tana son kwanciya da shi tana son ma'ana ya kwanciya da ita shikenan sai mijinta ce mata no problem sai aka zo aka isi dan Afrika aka tambaye shi aka ce mishi ya ce mishi mata ta ce tana da magana da kai yanzu ci ta gane ka ta ce ka burgita tana son kai kwanciya da ita yanzu nawa ne ya kamata mu biya ka kai kwanciya da ita Ya salam.
ya ce mishi kaza za a bashi an ka bashi kuɗi babu ruwa ne shi kenan ya je suka shiga hotel ya biya mata bukata su da ita da mijinta suka tafi shi ko tafiya ta to malamai suna nuna wannan abin duk da ke scientific kuma har yanzu ana ga bincike amma tabbas dabbar da kake ci tana maka tasiri ko cikin ɗabi'unka ko cikin rashin lafiya yanzu masu cin naman shanu da wuya su tsufa da ƙafafuwa domin yana kashe gwiwa yana kashe gwiwa shi yasa ba a son cin naman babbar dabba kwarai da gaske ba bai bai da amfani ba amma yawancin shi zai maka tasiri shi yasa kake ganin naman akuya ana ganin ya dulla ya fi lafiya cikin naman dabbobi sabanin naman rago duk masu cin kici sai ka iske sun yi katon tumbi wannan kicin in ya shiga cikin jikinsu yayi yawa sai ka iske sun koma kamar rago yanzu ragon da adda mai da yawa in rana na bugun shi sai ga shi na zuga to haka mai cin naman alhazai ba na muku cin naman rago na ba mai kici za ka iske mutum da yana cin naman rago sai ka iske ya katun ciki turai alamun mutum na da lahiya bai da katun ciki ne saboda yana ce ƴaƴan itace masu gina jikin shi da kuma nama mai ciki banga naman tsuntsaye naman irin awakai amma ba naman rago ba in yayi yawa da naman saniya da naman rago sai shi ma adam tasiri shi yasa masu yawancin naman na sai iske sun yi katun ciki duk da sallah tana musu wahala ina fata an fince ni wannan kuma abubuwa da wanda wasailu at-ta'thir wa ta'athur to in mun ce sun yi maka tasiri ko kai ma zaka yi musu tasiri tunda dan adam na ma dabba tasiri zaka iske dan adam ya koya ma dabba karatu qur'ani ya tabbatar da wannan yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah kaga al-jawarih nan ba ana nuhin karnuka ba a dabbobin da ke zuwa su yi farauta ba kare ne dai ke farauta ba shaho yana farauta akwai dabbobin da alkur'ani ya faɗa shi yasa kaga ashe wannan ya nuna dan adam yana tasiri ga dabba ya koyar da ita wanda shine suke cewa in ana son a gane a musulunci ta karantu ko bata karantu ba a bata umurni so uku na tayi a bata hani so uku ta hannu kenan ta dauki karatu ashe ba baturi bane ya gane kare na iya son na bamu ya gane kaza kaza Qur'ani ya faɗi wannan amma sai a bar na alqur'ani ko ko ba a hankalta mishi ba shi yasa wani malami Imamul Marzabani in ban manta ba ya wani littafi khasa'isul kilab ala kathirin mimman labisa thiyab dabi'o'in da kare yake da su masu kyau waɗanda sun wuce na dan adam daga ciki akwai amana amana kare na da amana baka taɓa ganin karen gidan talaka ba ya koma gidan mai kuɗi ni dai ban taɓa shi ba kare sai dai ya je gidan mai kuɗi ya yi kwalama ko mu ce yayi kwaraka ya dawo gidan talaka amma bai bari mai gidan shi amma yanzu a duniya ɗanka wanda ka haifa na cikinka zai iya gudu ya barka inda harka ta canza matarka za ta iya gudunka ta barka hatta da masu jami'an tsaro masu tsaron ka sai su gudu su barka in baka yi anniya ba kai duniya ko ma sai shi gudu barka in baka yi anniya ba babanka da mamanka ɗaya za a yi ba za su iya gudun ka ba na fata ana fahimta ta to kaga nan kare ya tsere ma dan adam shi yasa ba duk inda an ka ce kare ba ake nufin sharri wani lokaci an ka ce kare alkhairi ba ake nufi imam shatibi yake cewa a cikin shatibiya wa qad qila kun kal kalbi yuqsihi ahluhu wa ma ya'tali fi nushihi mutabathila wa qad qila an ce kun kal kalbi kazan ka kamar kare kaga an ce mutum zaka bakari kamar aibi na a'a akwai inda ake son akai shine yuqsihi ahluhu mutane shi suna nisantar da shi aqsa yuqsi iqsa'an da sadun wa ma ya'tali fi nusihim mutabaddila amma bai gajiya wa dan musu nasiha da bin su duk wahalar da mai kare zai bashi yana tare da abin shi mai gidan shi tantabara aka mata kirari tantabara uwa alkawali komi dare gida cika kwana to wannan dan adam kenan shi ma yana tasiri bari mu bar wannan kadan saboda cikin asilistu sitta muke har yanzu karatu yana tafiya man mun samu man da ma sifofi da irin abubuwa sai mu tayi zuwa ga wato abin nan man ma sai aina a ina ne wannan yana da alaka da almakan localization kenan dan adam zai tasirantu yanzu duniya ana lokalizan ta kamar lokalizan abu muna da kwantinan guda biyar ko sun ce shidda ne in an ƙara rarraba su ko sun ce bakwai sun ce takwas duk dai inda an ka tsare guda takwas ne to yanzu ana son idan ana son a san dan adam ko a karanci rayuwarsa to na farko sai a tantance cikin wani kwantinan shi Afirka yake America yake China yake a ina yake wannan na farko kenan na biyu sai a ƙara ci in an ce misali Afirka yake bari mu fara misali da kawunan mu sai a ce to yanzu cikin wace ƙasa yake a ƙasashen Afirka sai a ce to yanzu misali Afirka ta yamma ko ta gabas ko ta tsakiya to yanzu bayan an zo Afirka ta tsakiya ko ta yamma sai a zo a wace ƙasa in an zo a wace ƙasa ina fata ana fahimta ta sai a ce to a wace jiha in an zo a wace jiha sai a zo a wani gari ko a wani ƙauye in an zo a wani ƙauye sai a ce a wace unguwa to kaga wannan yin haka na aka lokalizan abu ina fata ana fahimta ta to kaga taqsimatul ard yanzu bayan an samu wannan nan na yanzu misali mutumin da ya tashi a America zaka iske tarbiyyar shi zai tasirantu da wannan ƙasar da ya tashi cikin ta ka fahimce ni kuma wannan kasar za ta tasirantu da shi ko alkhairi ko sharri idan mutanen da yake cikin su mutane ne nagari a America zai zan nagari idan mutanen da tashi cikin su a America na banza ne zai tashi mutum wanda ba nagari ba galibi kuma muke magana sannan kuma shi zai yi tasiri domin in dan zaman banza na kaga zai kaɓa na cikin ƙasa idan mai ilimi na zai kawo ci gaba a cikin ƙasa ka gani to wannan ta'sir wa ta'assur al muta'alliq bil makan aina kenan ita za ta babu shi yasa yanzu misali idan yaron da ya tashi a turai yaron da ya tashi misali a America yaron da ya tashi a kasashen larabawa ba ɗai yake da yaron da ya tashi a ƙasar Afirka ba. Yaron da ya tashi a ƙasar China ba ɗai yake da yaron da ya tashi a Afirka ba. Saboda China ko da kaka tashi an koya maka aiki. Kafin ce ni, Turai a Amerika da kasashen Larabawa ko mu ce abin gaba a bugun mutum. Yaro ba a masa tsawo galibi kuma nake zance ba ina nufin duka ba. Matar da ta tashi a ƙasar Amerika da wadda ta tashi Turai batura ce ko da 'yan Afirka ce ta fi ƙarfin mijinta. to shi yasa suke kokarin sai sun kawo wannan tarbiyya a kasashen mu shi yasa idan yaro ya taso da turai ko ya taso da kasashen larabawa ko ya taso daga america ya zo africa idan ya zo nan niger shi na yin wani abu kakka yi mamakin me yasa yake yin wani abu ka tambayi daga ina ya fito wata rana ake bamu labarin wani dan niger da ya je kasar france sai wata mata yar uwarsa take cewa tarbiyyar da ake son turawa su kawo a kasashen afirka yaro da dan adam ba a yi masa horo tacce to ku yi hotara da wannan hatsari da suke so su kawo muku saboda idan yaro ya tashi bai da horo kaga an rasa dan adam mace idan ba ta da mai ce bata ta bari kaga babu tarbiyya sannan yaro an kai shi makaranta an ce mushi bai da izinin yi masa magana kenan kaga babu zancen karatu an kai soja an ce za a mishi formation amma an ce kawai ba a bashi wahala kawai makami ɗaya za a bashi ina soja to babu ilimin kuma za a yi ni za a yi tambada za a yi kenan shi yasa jami'an tsaron na da guda sai ya na yanzu ɗari saboda mi saboda na daɗin za a ba su formation za su koyi aikin na yanzu kuma in ba baka yi anniya ba ta hanyar wanda kake koya ma aikin za ka rasa aiki tsoron shi kai mai gidanka na kai gaba shi karatu kuma kai ai yaron shi shi yasa afirka dole sai mun shiga cikin taitayen mu to sai take cewa bari in baka misali dan ka gani sai ta ce ma yaron sai ta kira shi da ƙarshi sai ce mama pourquoi tu m'appelles comme ça wai ta daga mai murya ta sake kira shi da ƙarshi yace hey mama pourquoi tu lèves ton ton sur moi Julie Sebastian, c'est Christ, c'est vous. Il y a des gens qui sont là. Tu t'es bon, roi. Il faut faire attention. Moi, je ne suis pas ton esclave. Wallahi. Je ne suis pas ton esclave. Ouais, demi tek daga muriya Pourquoi tu lèves Tu quoi tu m'appelles comme ça Ya ake kira daga kira kira kira kira kira daga memoriya. Shi yaron. Pourquoi tu lèves ton ton sur moi Demi tek daga muriya kizo gare ni. Tace tek daga muriya ruwa yace faire attention. Moi je ne suis pas ton esclave. Ni baba wanki na ba. To kai yanzu an ka kamo na gaciya. da tambada kasashenmu ba mu ga aya ba wani daga cikin mutanen kasar gine konakiri shi na da ɗa france an gane ko ɗa gare shi france to shi wannan yaron daga shi france sai yaron bai jin magana dama in ka kai yaran can da sun samu nationality kare ka ta kari don sun zan turawa yanzu shi kenan sai ma yaron wayo ya ce ma yaron vakansa yayi za mu zo gine konakiri yaron ya ce shi kenan an ka ɗauko yaro an ka zo ana tahiya to ka san su matsalar fa in ka bugi ɗanka saman sararin samaniyar su dokar duk guda ta fa da kana bisa ƙasa da ana sararin samaniyar duk uwa ɗaya uba ɗaya shi yasa wanda an ka aihwa saman espace aerian na ƙasar su nationality ake bashi ta wannan wurin da jirgi ya ce inda an ka aihe shi wuri kaza na to shi yanzu wannan nationality kin za a bashi kana fahimta ta sai kyale yaro dama ba nationality gare shi ba sai da aka shigo ana shigowa ya ji an ce za a sabka aeroport na kasar guinea conakry sannan sai watsa ma yaro mari ya kara mai wani yaro ya kara ya kama kashi ne sai da sun kasabko ya ce mai ec c'est l'afrique yaro ka shigo afirka dan damcan uwa kana fahimta ta to kaga waɗannan tsare-tsaren yanzu mata da yawan waɗanda suka kai matan su turai waɗanda sun ka samu takarda sun yi nadama waɗanda babu samu takardar ba cikin bala'i suke an ba yaro abu na farkon da aka koya ma yaro akwai nimero wanda ka bata mai da kiran suna zai yi matakka kana kira kana samun matsala yanzu tana kiran su sai ka iska kabaro kasa dole in ba kai anniya ba ma kuma kuma kai kaso dole ka sake ta an bada labarin wani da ya kai mata shi kasar America tana mai irin wannan wulakancin ya yayi ta kiya sai kyale ta ka san mugun shi na son kama ka kyale kai yace mata to su zo Niger za a yin abin ga za su zo Niger ganin gida an ka zo Niger ganin gida da aeroport ya sabka shi na sabka da ma yake da yan uwa sai ya ban kwana da su ba ta takardar ƙasar amurka sai ba ta takarda saki uku sai ya kece fosforkinta eh sai kuma ƙasar amurka waɗannan abubuwa suna faruwa duk waɗanda ga mu'amala sun sani kuma babu wanda ya te kawo muna wani labari don mutane su hatsa su kai labari in abubuwan da ke faruwa ne ba wai tana maka muna binciken labaran mutane ba abubuwan da ke faruwa ne Allah ya kyauta to aina bari mu bar ta Isa duk kasar da mutum ya tashi zaka iska ta mai tasiri shi yasa ƴan Afirka da suka rayu Turai da waɗanda suka rayu America da waɗanda suka rayu kasashen Larabawa idan suka dawo to ba su iya zama nan ba su iya zama nan shi yasa sai ka iske matsala uku ga samun su ko dai mutum ya haukace ya ci gaba da rayuwa Afirka ko mutum ya mutu kak ko ya diba yadda zai yi ko sata ko mi sai ya koma ƙasar inda ya fito bai iya rayuwa na nan ga shi yasa kada ka yarda ko karatu kai ka waɗannan ƙasashe ka yarda iyalin ka su girma wannan wuri ka mutu yaron da ya tashi France ya sha bashin kilmatizar 24 ka zo ka kawo shi nan Niger ka ce ka sanya mai ventilator ko humidificator bai yi mutuwa zai yi bai ma yarda wallahi kai hatara sannan kana dan afirka ka tai ka arme ka yaro america shi nationality american ba america na fa da ambassador da rinka tura ana tambaye shi ba a ga ma wata magana banza a zo a diba ina na shika kwana in baka da halin ɗaukar shi america ta ɗauke ɗanta don ba ɗanka na ba ko france eh ai sun sani allah ya kyauta bari mu bar shi haka nan isa galibi shi na tasirin kaga waɗanda suke tafiya karatu wani ɗan ƙasar musulmi na sai ya kafirci manya-manyan malamai sai ka iske sun tafi lokacin da ƙasar misir za a tura ɗaliban misir karatu ƙasar faransa to sai sun ka gane akwai hatsari sai suka sa malamai su tafi tare da su daga cikin su akwai malami da ake cewa Muhammad Abda Muhammad Abda da ya je can shi kan shi ya koyi faransai karshe malami ne amma sai da tasirantu wasu abubuwa sai ta musu tafsiri na, na ilimi ya nuna kawai da an kace alamtar kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fil Allah ya turo alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil Allah ya turo tsuntsaye sai yake cewa kamar wasu microbe na ba wai tsuntsaye bane sai da tasirantu da su duk da ke ba mu cewa duk abin da ya kuskure na amma akwai abubuwa da dama waɗanda an gane tasirantuwa na zaman faransa ɗalibi nawa ya je ya tasirantu da zama a ƙasashen turawa ya lalace nawa sun ka can shi yasa ma Sheikh Ibn Uthaymeen da aka mishi fatawa kan zuwa ƙasashen turawa karatu yace ba mutlaqan bane halat ne sai in ya zama to na farko karatun babu shi irin wannan karatun a ƙasashen mu na biyu sai in ya kasance musulmi suna da buƙatuwa zuwa ga wannan ilimi na uku sai in ya zama to kai kanka ana da an yarda da ka kuma a tsaye kokari a baka mata ga an hada ka da wata batura irin da an kai musu ta Hussein da sauran su san gwar sun ka zo sun ka zo sun ka zan sharri ga mutane ga al'ummomin su Allah kai mu nasara ala ayyati hal sanin tasirin wuri inda mutun ya rayu ko birni da dan birni da dan kauye tasirin birni da dan kauye kaga annabi Yusuf ya faɗa ma baban shi yace wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badu Allah ya fito da baban shi daga albadu kauye ya kawo shi birni ina fata an fahimci ba mun ce duk mutumin da aka kauye ba bai rayuwa mai kyau amma kauye akwai karamcin fahimtar rayuwa ina fata ana fahimta ta duk da yake nan akwai magana ta malamai cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura daga mutanen qura sai mutanen birni Allah yake turowa to kuma shi ko ya ce wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi to kuma annabi yakubu an ce da kauye yake malamai suka ce a asali daga birni yake ya tashi koma kauye yayi rayuwa daga bayani kuma Allah ya saki dawo da shi magana ta malamai ina fata an fahimci ko kuma ya zama to amun ne makhsus tunda an ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ana iya cewa makhsusun ne bil aglabiyya ko ko a ce a'a asalin su in birni sun dan tabbata ya kauye daga baya suka dawo wallahu ta'ala a'lam to ta'sir al makan aina kenan bar mu bar aina nan haka nan mata a wani wuri a wani lokaci ta'sirul waqt kowa ya san lokaci yana da tasiri ga dan adam shi yasa idan kana son ka karanci rayuwar malami ko ka karanci littafi ko nassi daga cikin abin da ake so ka san lokacin da mutumin ya rayu yanzu zaka ga waɗanda sun ka kulle ijtihadi sun ka ci ijtihadi daga asr guda hudu karni hudu na musulunci an daina ijtihadi kaga suna son su tauye addinin musulunci da kuma tunani da kiyasi na addinin musulunci da almaqasid shar'iyya waye ce daga shekara 400 Allah bai sa a sake samun malami ga manzon sa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk shekara 100 Allah zai taro malami man yujaddidu laha amra diniha Allah zai taro ma al'ummar sa wanda zai jaddada mata addinin ta to kaga kace ijtihadi ba a samu shi sai karni na hudu kaga akwai matsala ga almuwalladin almuwallidin wato daga kamar waɗanda aka haifa tun da musulunci lokacin da ya faɗaɗa ka fahimce ni almuwalladin waɗanda an ka haifa a cikin musulunci waɗanda ba 'ya'yan laraba ba ne sai suka yi ta ƙiyasin larabci ko almuwalladin waɗanda an ka haifa an gane ko an ce almuwalladin ko ko suke haifa kalimomi sai an ka ce ba a karɓar larabcinsu majma al-lugha al-qahira yanzu yace wannan magana kuskure ce ba a zancen kallon balarabe ko wani karnin da karnin da aka yi ka domin mi domin dan adam yana iya ilimi ya kirkiro wani abu to cewa larabci ba za a karɓar na wane ba alhali in an ka kalli kiyasi tana yiwa larabci yare da shi mi zai hana mu karɓe shi to wannan daga cikin abubuwan da majma al-lugha al-qahira cikin at-tashdid ya kawo shi ba wai duk sabo za a karɓa ba kuma ba duk sabuwa za a tunkuɗi ina fata ana fahimta ta kaga wannan shine matsalar da ta samu larabci an ka ce bakin ba a yarda da almuwalladin ba tun da bakin karni na hudu an ka daina istishhadi da larabci wannan ba gaskiya bane larabci ko wani zamani akwai mai ilimtan shi haka fiqhu an ka zo an ka samu mai jumud aka ce bakin karni na hudu wannan shi ma ba gaskiya bane ko wani lokaci Allah yana tado malamai ina fata ana fahimta ta to kaga tasirantuwar dan adam da zamani tasirantuwar dan adam da zamani abu na wanda an san shi shi yasa kalimomi zaka iska kalima tana ɗaukar wata ma'ana a wani zamani to a yanzu ƙarshen ta waccan ma'anar ta mutu ko ko akwai ta amma kuma yanzu tana ɗaukar wata ma'ana wadda ba ita ba misali kalima ta annashu a wajen magabata in an ka ce annashu wani lokacin tana nufin an shafe hukunci wani lokaci in sun ka ce annashu suna nufin an yi takhsisi kenan al'amu wal khas wani lokaci suna amfani da annasikh wal mansukh to ɗalibin da bai sani ba ya ɗauko littattafai na almutaqaddimin bai tantance cikin waɗannan ma'anonin guda biyu ba wanne ne suke nufi sai ka ji ya ce malamin nan yayi kuskure bai gane ba kai ko baka karanta wannan lokacin ya kamata idan zaka yi bincike kan littafi ko wanda rubuta littafi ko wani mas'ala a wani zamani sai ka karanci zamanin ka karanci tsarin rayuwarsu da mulkin su da wane ne da wane da wane sannan ka iya kafa hujja akan abu da yawan yahudawa da suke zakwa su ce ai alkur'ani ya ce ayoyin yahudanci an yi tsagin yahudawa sai a ce musu a'a ba haka nan bane kalimomin a wancan lokaci wace ma'ana suke nufi na ɗai kenan na biyu ka ce qur'ani ya zagi yahudawa misali waɗannan yahudawa aikin suna yake zance qur'ani bai taɓa zancen zatin wani ba ba ruwan Allah da kabilarka ba ruwan Allah da nationalitikin ka ba ruwan Allah da gidan da ka hito ba ruwan Allah da kai mai tsawo na ko gajere ba ruwan Allah da launin ka duk wannan babu don ba kai kan zaɓi Allah shi kakana ba in Allah ya magana aiki yake zance wa qalatil yahudu yadullahi maghlula magana ce suka faɗa zuwa ga Allah da bata dace ba ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bai ce wa lu'inu li annahum yahud ba bima qalu فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأرض بما قالوا ga abin da suka faɗa aikin mutum ake kallo shi yasa malamai suka ce kai hattara abin da kake faɗa zai zama la'anta Allah abin da kake faɗa zai zama maka aljanna fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu alqur'ani zancen aikin mutane yake yi shi yasa ismul mausul in yazo daga cikin hikam na istikhdam ismul mausul kamar yadda malaman balaga ta alqur'ani suka faɗa da balaga ta larabci shine aiki innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun waɗanda suka kafirta a anzartahum kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka musu wa'azi ba la yu'minu ba za su yi imani ba kafirrai ake magana Allah bai ce dan gida kaza ba ko dan guri kaza ko dan lokaci wato mi ka aikata to shi yasa lokaci yana da tasiri ga dan adam yanzu misali mu ga muna irin suturar da muke sawa ko ba ka bane in ka koma shekara goma da sun ka wuce ba ita ce a suturar da an ka fifita ba in ka koma shekara ɗari da sun ka wuce afirka walki da aka sawa to yanzu an ka ɗauko hoton ɗan afirka ya sa walki a wannan lokaci ka ce wanga ba ƙauye na kai ko tana yiwa baka san walkin nan nashi ba a wannan lokaci shine a sutura ma wadda aka shi tana yiwa walkin shi ma shi na fi kone walki a wannan lokaci to kaga wanda bai hankalta ma tasirin lokaci ba sai shi banda dole na ka kalli lokaci sawa'an lokacin da ya wuce ko lokacin da zai zo yanzu wasu malamai sun ba da wata fatawa fatawar da sun ka basuwa a wannan lokaci ba shi ke nuna a wannan lokacin tana aiki a yanzu ba saboda mi saboda tana yiwa akwai dalilin da suke da alaka da lokacin su na wannan wurin sun ka bada wannan fatawa ba ɗaukar rana kai kawai kace malam bada ya bada fatawa ba ta yi kuskure shin ka kalli dalilansa ka kalli lokacin da ya bada wannan fatawa duk mutane ba sa kallon wannan ka kalli ma su kansu mutanen da ya ba fatawa kadi ba cikin in ba manta ba al-musannaf da ibnu abi shayba wani mutum yazo tambayi ibnu abbas mutumin da ya kashe mutum yana da yana da yana da tuba mutumin da ya kashe mutum yana da tuba ibnu abbas ya ce bai da tuba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wani yazo tambayi ibnu abbas ana zama kuma ana karatu shin mutumin da ya kashe mutum yana da tuba yace yana da tuba domin Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba akwai tuba na'am dalibai sun kace akramaka Allah bayan mutum ya daga akwai matsala tunda ya za a ce malami ya bada fatawa iri guda ga mas'ala guda kuma ya zama to fatawa ta, ta, ta saba na'am abu ne da hankali bai ɗauka shi na'am
ibnu abbas yake ce musu na farko shi wanda ya zo ya tambaye ni mutum na da tuba ni ce bai da tuba ya ce cikin hushi ya taho shi da hushi na san sun buga da shi da wani duniya ta haɗa su ko ba haka ba Na'am.
yalla shi na son shi kashe wani shi samu matsayin shi ko shi na son shi kashe wani shi samu mata ta ko harka kuɗi ta gama shi da wani na son ya kashe shi ko ko gashi nan dai yace in ni ba shi fata wacce yana da tuba Tuba.
shikenan sai ya je ya daba wai yuka tun da wani lokaci da yuka aka aiki yare zai kashe shi ko da wace wasila daga baya ya tuba shi ko wanda ya zo ya zo sululululu ya yi nadama ya ce ga alamu ya aikata na in nice mai babu tuba na ƙara hallaka shi shi yasa sai ni ba su tafi fatawa daban-daban kenan ana son mai ba da fatawa ya a ka zan mai hankali mutum na son ya ce maka yan an kai kaza akwai akwai tuba to waye ga ma in ka saba ma Allah kahin ka ƙari na farko dai waye ga ma lokacin da ka tayi sabon Allah kahin ma ka aikata kana samun damar da zaka tuba Gaskiya.
mala'iki mutuwa bai zo ba wa ya gaya ma lokacin da kake aikatawa mala'iki mutuwa ba zai zo ba wa ya gaya ma bayan ka ka kare aikatawa kafin ka tuba mala'iki mutuwa bai zo ba duk wannan shirme ne da adam yake yi kana tsakar shan giyar mala'iki mutuwa na iya zuwa kana ɗakin karuwa kuna lalata sai mala'iki mutuwa shi zo shi tai da kai kuma ko shugaban ƙasar duk duniya bai isa in mala'iki mutuwa ya zo ya ce bai tahiya ƙarya na in ko shi na iya bismillah mala'ikin mutuwa shi bai tsoron duk matsayinka da duk kasarka da wani abu da ya zo kawai ta yana zai da kai in kuma ka ce baka zuwa to bismillah kuma in akwai da isa shi amso ka bismillah falawla in kuntum ghayra madinin Allah ce tarji'unaha in kuntum sadiqina ga ubanka na dokare kana kallo bi zaka yi ga uwanka na dokare bi zaka yi kai kanka in taka ta zo wal tafati saqu fi saq an kare wa dhanna annahu al-firaq ya tabbatar da tahiyya zai yi ba zato na aka yi ba ya tabbatar da tahiyya zai yi Allah ya kyauta Amin.
ala ayyati hal nan zamu zo zuwa ga ta'sir na wato eh, al- al'asr zamani yana tasiri ga dan adam zamanin da kake cikin shi zai iya maka tasiri saboda irin eh, halin da kake ciki da irin yanayin da kake ciki don haka karatu kan mas'ala tasiri dan adam zai yi tasiri ga zamani da yake ciki ya gabatar da waɗansu abubuwa ina fata an fahimci da waɗanda kai na kai tasiri a wannan zamanin za a iske wane zamanin shi ya kawo aiki na alkhairi kaza wane zamanin shi ya rubuta littafi kaza wane zamanin shi in ma khair ne in ma sharran ne duk rolkin da kai na rayuwa in na alkhairi in na sharri malami kake mai mulki kake mai kuɗi kake ko menene za a san tasirin da ka kawo da irin yadda shi ma zamanin yayi maka tasiri ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal muna iya barin wannan eh, sai kaifa na'am yadda abubuwa sun ka faru saboda lokaci yana tafiya ina ganin as'ilar sitta ɗaya za su samu shiga sauran sai dai yalla sati mai zuwa in Allah ya ba mu iko na'am kaifa ya abu ya faru da yawan mutane suna mamakin sakamako amma ba sa mamakin ba su tambaya aiki na fata ana fahimta ta kaifa yaya abu ya faru idan baka kalli yadda abu ya faru ba yanzu wannan ana karantar da les agents agents secrets da agents na investigation da masu yin kwasta in suka zo da kaifa na suka aiki kafin su gane wa adda gaskiya wa abbai da gaskiya yaya ne aksidankin ya faru yaya ne aksidankin ya faru an ce mata da miji sun yi fada yaya ne suka yi fada na'am yaya ne suka yi fada wanda abin yana da tasiri to sanin yaya ne yaya mutum yanzu misali wani zaka iske shi misali zan bada misali zaka iske shi ba ruwan shi da yan uwan shi kafin jini ko ba ruwan shi da baban shi na'am ko ba ruwan shi da mamar shi ko ba ruwan shi da al'ummar shi bai jin tausayin al'umma ta yi to amma mutane ba su tambaya me yasa kaifa yaya ne an kai hayyaka cikin wannan halin mutum ne ya tashi baban shi ya watsar da shi mamman shi ta watsar da shi ya zan dan titi sai wani mutum ya tausaya bai zo ya dauke shi ya yi ya mai da shi wani abu ya zan mai kuɗi to sai ka iske in yana tunawa da wancan sakaci da an kai mai na'am babu ruwan shi da kowa na'am shi yasa za ka ga shi yasa na'am za ka ga mutumin da 'yan uwansa sun kai watsi da shi a lokacin da 'yan uwansa suka yi watsi da shi shi kuma zai zama mutum ne wanda ba ruwan shi da 'yan uwansa na'am shi yasa zaka ga mutumin da kasarsa yanzu menene turawa suke amfani da shi wajen eh, ruguza kasashen mu na'am abinda tura suke amfani da shi tattalin arzikinmu ya kiya da yawan mutane suna kyamar kasarsu kuma duk mutumin da zai ruguza kasashenmu suna taimaka mishi ko mai kuɗi ne ko mai mulki ne ko malami ne na'am to sai da mutum mutum ya tashi yana kyamar kasarsa shi yasa shi kullum ba mi za a yi a gina kasar shi yake nema ba mi za a yi a ruguza wannan kasa wadda a cikin idon shi shi ba ta da amfani shi alhali suna sun ka sace arzikin kasashen suka hana duk mutumin da zai kawo gyara ya motsa sai dai ya ƙare ko gidan kaso ko a kashe shi ko a kore shi su adda hannu cikin waɗannan abubuwa amma da yau mu mun tashi ba mu son kasashen mu amma su in mutum ya tashi sai yana son kasashe tasirin mini yadda yaya ya tashi kaifa na sha'a hakan ga zaka iske wani musamman yan boko zaka iske mutum ya tashi da ya tashi kawai yayi karatu ya ƙari shi ba ruwa ne da da da uwa ta da uba ne me yasa saboda ya tashi ba a bashi karatun addini ba bai san kima uwa ta ba bai san kima uba ne ba saboda ba su koya mai sanin kima Allah ba balle ya san cewa mahaifi da mahaifiya suna da kima a cikin al'umma kuma suna da kima a cikin addini zaka iske mutum bai da tausayi zuwa gare su me yasa bai da tausayi zuwa ga misali yan uwansa lokacin da ya karatu har ya kare ba wanda ya taba dimka mishi da komai har ma ana ƙara cutar da shi wani mina na kai sai ce karatu nami ce karatu lakwal la kai a ce a kana na karanta karatu lakwal kaga ya samu shakka game da abin da shi yi to yanzu yaran da yaje kuma ka zo ka ce taimaka maka in ya tura da wannan abin kai baka bashi wani abun duniya ba baka taimaka mai ba kuma ka yi mishi banna kaga wannan zai ja maka bala'i shi yasa kake ganin wasu sun tashi ba su da tausayi ba mun ce ba duk mutumin da an ka an kai ba irin wannan kai saka da alkhairi ba haka nake nufi ba amma waɗannan abubuwan suna daga cikin tasiri shi yasa ganin sojan da aka ba azaba kwarai in ba a yi anniya ba in an ka sa shi wajen wajen ba da formation shi ma so shi kai sai ya rama sai ma ya ƙara ba har da gyara sai ya ma mutane to da yawan mutane yadda an kai musu mu'amala cikin al'umma yana musu tasiri wajen su ma yi ma waɗansu mutane tasiri wanda ya tashi gidansu iske akwai tausayi sai ka iske shi ma shina son tausayi wanda ya tashi gidansu ya iske an yi mai tarbiyya mai ƙarfi galibi in tsanani yayi yawa sai mutum ya tashi bai da imani wannan kuma duk tarihin mutanen da ka sani ana iya bincika shi sai limaza tasirin at-ta'lil mi yasa abu at-ta'sir wa ta'athur mutum zai tasirantu ne da at-ta'lil shine don mi abu ya faru na fata an fahimce ni wannan shi ma abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske duk abubuwan da muke tambaya galibi inda za a yi karatun wannan da an huta duk abin da ya faru in ka ji an kawo karashensa alkali mai wayo uwa da uba in suna da wayo alkali mai wayo mutum mai shari'a mai wayo ko da ba alkali da ba zai tambayi al'asbab dan da yawan mutane ko fir'auna bai yarda da cewa banna shi kai duniya Allah ce wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah indi akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad yace annabi Musa zai kawo banna a bayan kasa shi kuma fir'auna yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi bai san akwai abin bauta in ba shi ba sannan ya ce ana rabbukumul a'la shine ar-rabbu al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru shine mai halitta mai tafiyar da al'amura ya mallaki komai ka ci bandar da fir'auna aikata fa kuma al-a'la ma cikin allolin shine a oga kwata kwata top amma kuma sai ce annabi Musa da yazo da tauhidi banna ta yaso munafikai Allah ce innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar munafikai wanda ba nifaqul amali ba nifaqul i'tiqadi wanda cikin zuciya shi yake munafiki ba wanga bana aiki wanda ya kamata dalibai su bambanta kasu kai mutane jahannama Allah ce innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar munafikai suna karkashin kasa a cikin wuta can kasan kasa amma Allah ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun in an kace ka koyi banna ba kasa su ce ai mu gyara na mu kai to in kana son ka zan mai wayo in diyarka ta kawo maka karan mijinta in miji ya kawo karan matarsa in an ka je gidan alkali in an ka je kotu in an ka je wajen shari'a duk abin da mutum ya ce an yi mai a tambayi shi me yayi eh ni a dalili ke ce mijin ki bai baki kuɗin kari ko ba haka ba to wani a dalili da sa bai baki kuɗin kari ke ce mijinki bai miki sutura wani addalin da ya sa mijinki bai miki sutura ke ce mijinki ya mare ki wai don Allah mi addalin da ya sa ya mare ki saboda dan adam wayo gare shi to in kana son ka gane ta'siri wa ta'assur ta nan zaka gano shi mutum zai tasirantu da ta'alilin da aka bashi shi yasa cikin tarbiyya in ka ba mutum ta'alili mugu to zai tashi da shi in ka bashi ta'alili na gari zai tasirantu da shi shi yasa qur'ani yake yawan ta'alilat yake bada su babu lokacin da zamu basuwa amma cikin lamu ta'lil da kuma la'alla don zaka gane qur'ani na kawo wannan dan ka gane da ake tasirantuwa wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun ana son tasiri misallan da Qur'ani ke basuwa su yi maka tasiri kai tunani in kai tunani sai kai aiki kai da'awa kai ma kai tasiri zuwa ga wadansu to in ba gane at-ta'lil ba ilimi ne mai fadi akwai cikin ilmu tafsir akwai akwai cikin ilmu usul tafsir akwai cikin ilmu hadith akwai cikin ilmu usul fiqh wajen maqasid shar'iyya da ta'lilat akwai at-ta'lilat an-nahwiyya akwai at-ta'lilat as-sarfiyya akwai at-ta'lilat fil ulum at-tajribiyya duk wanda bai san wannan ba karatun shi na zama guntun karatu saboda nan na aka istinbatin mas'aloli dubbai a karkashin wannan at-ta'sir wa at-ta'assur fi at-ta'lil wajen ba da hujja idan mutum ya ce maka je ka- je ka kashe wani to ka tambaye shi me yasa to sai ya ce maka a saboda baki na to ko ko saboda hali na ko ko saboda shi na magana da yare kaza ko ko saboda bai da kuɗi ko ko saboda gidansu akwai kuɗi a kawo kuɗi ko ko saboda kaza kaga kun ga ta'lili na in mutum ya tashi da wanga wagga aqida ya zama mugun mutum amma in ka ce je ka ba wani kuɗi misali me yasa zan bashi a'a Allah ya ce a taimaka ba masu rauni Allahu kaga ka bashi ta'alili mai kyau Na'am.
to wannan na dan bada misalai ne game da at-ta'thir wa at-ta'athur Na'am.
masu na'ura ku yi hakuri karatu kun sai an fara sai a hankali lokaci yayi sati mai zuwa kenan wannan maudu'i sai ya tashi daga wannan za mu tashi zuwa ga sauran abin da ya saura a ƙara sashi in Allah ya bada iko Na'am.
ne ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك alhamdulillah ɗan uwa mun saurari karatu kan at-ta'thir wa ta'assur kashi na biyu kenan Na'am.
gashi dai insha Allah ta'ala sai karatun sai sai sai sai ta zuwa uku a gani to Allah ya amfana da mu abin da malai karantar da mu Amin, amin.
ganin cewa lokaci ya kwaranta kwarai Na- da na'am.
sunaye rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka Amin.
na'budu wa iyyaka nasta'in amin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم آت نفوسنا تقواها آمين.
وزكيها أنت خير من زكاها آمين.
أنت وليها ومولاها amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة آمين.
إنك أنت الوهاب amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين.
حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد amin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين